أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أشهر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wata'ala ya kama wannan rana ta talata wanda ta yi daidai da takwas ga watan ramadan hijira hijira a dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya insha Allah za mu ci gaba da tafsiri ta wanda muka saba a wannan masallaci na Madina ta kawa a cikin Salmanu a garin Bauchi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالهك وبه يعدلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا بام العبار بني إسرائيل وند الله سبحانه وتعالى مخزاتا yakan shirya ya kwace su da ganin fir'auna ya halakar da fir'auna su kuma ga yadda suka koma suna wa Allah mutunci an faɗi wasu daga cikin halayensu masu muni kamar neman da suka yi a musu gunki da za su bauta mawa bayan kuma sun rabu da bautan fir'auna da kuma zuwan da suka yi suka era ɗan maraji suka bauta masa da kuma munajati da annabi Musa ya dauke su ya tafi da su wanda suke salihan amma daga jin maganar zaki tare da annabi Musa sai suka ce su ma sai sun ga ubangiji duk wa'annan laifuka ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da musiba sakamakon amma kar ka dauka cewa ai duk mutanen annabi Musa ba mutane kirki saboda labaran da kake ta ji wannan bayan wannan marar daɗi karka musu kuɗin goro sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqq amma fa a cikin mutanen annabi Musa fa akwai al'umma a maimakon ma a ce jama'a sai aka yi amfani da kalmar al'umma saboda girman ma'anan kalmar da yawan abin da take ɗauka don kar ka ɗauka mutanen kaɗan ne yawwa domin ƙauye musa a cikin mutanen annabi musa akwai ummatu jama'a masu yawa ya hadu da jin haƙƙi wanda suke shirya da gaskiya wato tsaya a kan gaskiya wani iya hajjuna kuma da gaskiya suke karkata wato duk inda gaskiya ta karkata nan suke shine ma'anar wabihi ya allo wato Allah subhanahu wata'ala ya yi mutane da yawa fantararru ne kawai tsiraru ne kawai daga cikin al'umma annabi Musa wanda suka fantare suka bar hanya in ba dan haka ba yaya annabi Musa zai rinka ganin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yawa yadda suka zo da shi ke fata al'ummar su zama sun fi yawa to da a ce mutanen su yan kaɗan ne wanda suka yi imani da Allah suka bi Allah ai da bai ma yi tsammanin cewa zai ma yi gasa da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce akwai al'umma wanda suke da yawa wanda suke imani da Allah kuma suke kiriya akan gaskiya kuma suke daidaita tare da dukkan inda gaskiya take na'am وقطعناهم اثنتي عشرة عصبادا أمما وأوهينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اجلب بعصاك الهجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم الله سبحانه وتعالى سيجا منا irin hikima da ya yi na yadda za a ji daɗin tafiyar da al'umma wato aka samu abin da bature yake ce division of labor wato a kakkasa mutane saboda a ji daɗin gudanar da su saboda haka wannan yana nuna mana wai a yi department department a yi ɓangare ɓangare a yi gunduma gunduma local government local government ba kuskure ba ne musulunci ya tabbatar da wannan kuma Allah shi yi mutane ya ce ya yi mu a shi'uban wa ƙaba'ila bi ta'arafu don haka shi ya yi shi'ubu shi ya yi ƙaba'il ba ana ƙyamai shi'ub da ƙaba'il ba ne abin da ake ƙyama shi ne in ba ka cikin wannan ƙabila ka ƙyamaci wannan ƙabila ko in ba ka cikin wannan sha'af din ka ƙyamaci wa'incan sha'af ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatta'nahum sunnatay asharata asbada sai muka kasa bani isra'ila wato zuriya goma sha biyu saboda kasancewarsu ‘ya'yan annabi yaƙub su goma sha biyun nan to kowanne Allah ya masa albarka ya ba shi haihuwa ‘ya'yaye masu yawa da jikoki masu yawa to ko lokacin da suka tashi a misira haka suka tashi zuriyan gidan wane zuriyan wane bani wane bani wane bani wane don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya tabbatar da wannan tsari din a lokacin da suke tare da annabi Musa saboda a san yadda za a yi controlling din kowa kai in ka taso daga zuriyar su bani wane kake don haka ba za ka zo kai tsaye don wasu yan kankan ba ne su kawai su kansu suka sani shi baya son ya zauna karkashin kowa ne dai ya zo abin nan to a'a kai in za a neme ka duk wata hulɗa ko wani abu da za a yi da kai to sai ka biyo ta channel din ta reshen ku sai ka je ka biyo ta asalin tsarin shine Allah subhanahu wataala ya muka sa bani Isra'ila muka sanya su kabiloli mabambanta har guda goma sha biyu daga yayin annabi Yaqub goma sha biyu Abu Hayya ne yace farraqanahum wa mayyaznahum asbadan mun rarraba su mun kakkasa su zuriya zuriya ne liyarji'a amra kulli sibtin ila ay qabilatin ila ra'isi dan dukkan wani al'amarin kowace zuriya ta koma ka bi ta ƙarƙashin shugabanka don musulunci yana girmama al'amarin shugabanci bai san mutum ya zama fantararre yana tafiyar da kansa ba kawai liya khiffa amrahum ala musa an yi haka ne don al'amarin su ya zama mai sauƙi ga annabi musa ya wajen gudanarwa waliyan la ya tahasadu fa ya qawal haraj dan kar a samu hasada mai tsanani a samu kunciya taso kowanne abu an kai muku zuriyan ku ko kabilar ku shikenan kun san an yi da su in ma ya wadace ku ma da iyakacin dai kun san an an an yi da ku ba haka ba a maimakon in ana yin abu a hargitse a kasa wannan yace shi kwata kwata ma baya samun wani taimako da yake tafowa ta wurin sa na'am wali haza fajjara lahum isnatai asharata aina dan haka ne ma da za a fitar musu da bakin ruwa ma sai aka fitar musu da goma sha biyu kowace kabila ga inda za ta je na'am ko auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa idistasqahu qaumuhu lokacin da mutanen su suka ce masa muna fama da kishin ruwa wato lokacin suna cikin ɗemu wannan bayan sun saba ma Allah Allah ya ɗemu wutar da su sun kasa gane garin da za su shiga su ba su koma garin su ba su ba su je garin da aka aike su ba to sai kishin ruwa ya kusan ya kashe su sai suka roki annabi Musa cewa a ba su ruwa sai muka ce Allah da rabbi asakal hajara ka bugi dutse da sandanka an ce wani dutse ne shi ma daga cikin dutsen da Allah subhanahu wata'ala ya musu falala ya musu daraja to shi ne ma dutsen da aka ce ya kunyata waɗanda suka ce suka jefi annabin su da cewa ba ya shiga cikin wanka ne ba ya shiga wanka da su ne saboda yana da maraina kaza kaza to wannan dutsen kuma ga da sandan annabi Musa aka sa ya bugi wannan dutsen wannan dutsen sai ya zamanto yana bulbular da ruwa har rami goma sha biyu fambaja tatmin husnata asharata aina sai idanuwar ruwa goma sha biyu suka bulbulo daga jikin wannan dutse din kada alima kullu unasin masharabahum daga nan aka musu doka kowace kabila in ta zo ga wajen da za ta je ta ɗibi ruwanta goma sha biyun nan Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su cewa to an yi ne daidai da kowace zuriya kowace zuriya kar ta je layin zuriya kaza ɗiban ruwa in kika zo ga layin ku ga na baniwa ne ga na baniwa ne ga na baniwa ne wazallanna alaihim gamama muka yi musu inuwa da girgije wa anzalna alaihim manna wassalwa kaja ko na'am muka saukar musu da mannu da salwa suna cikin wannan rudu na shekara arba'in a jeji sai zamanto abinci ya yanke ruwa ya yanke ruwa ga da yanda aka yi aka yi musu maganin ruwan an kawo musu ruwa na wani mu'ujiza daga sandan annabi musa sandan da ta bugi ruwa ya daddare ya bace ita ne kuma yau ta bugi dutsen ruwa kuma ya bulbulo saboda a nuna maka aikin allah ita ce ake yake haska yake haska wuri da ita ita ce yake jan ruwa da ita a lokacin da yake tafiya kiwo ita ce zo ya mai ta zama maciziya da ta kore ta ta rinjaye fir'auna ita ce aka buji teku da ita ha teku ya daddare annabi musa mu ya samu ya fita yanzu kuma ita ce ta buji dutse kuma dutsen kuma ya bulbulo da ruwa saboda Allah maka aikin Allah shi baya da bukatar sai abu kaza idan Allah zai aikin sa ba bukatar sai abu kaza shi Allah zai aiki sai kan aiki da ko menene zai zama sanin sanadin samuwan ko menene na bambata sun nuhu suna ta ashara ta ainihin sai idan ruwa goma sha biyu suka suka bulbulo kala da musulla una sun mace rabon wa zallalna alaihim al-gamama rana ta musu zafi kaman za ta kace su a wannan taimuwa din babu itatuwa ba wajen shan inuwa zallalna alaihim al-gamama sai muka sako girgije ya zama yana musu inuwa saboda kar su kone su mutu ko anzalna alaihim almanna wassalwa muka saukar musu da darba da soyayyen tsuntsu wato yunwa da ta dame su suka rasa abinci sai muka muka muka muka sa Allah subhanahu wata'ala ya sa aka aiko musu da wato wani abinci daga wajen rabbul izzati daga sama ake sauko da abincin sai ya kasance ɗayan abin sha ne shi ne darba kamar zuma ne haka ɗayan kuma abinci ne shi ne soyayyen tsuntsu abincinsu kenan su ci soyayyen tsuntsu kamar a ce su ci soyayyen naman tattabaru su kuma sha zuma ko kuma su sha ruwa haka kamar ruwan zaƙi dai haka shi ne abin da aka shirya musu a matsayin abinci muka ce kulu ku ci min dai bati ma razaqnakum daga dada dan abin da muka azurta ku amma sharadin da aka musu shine za a zo don sun ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunna idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka rzuqna wa qina adhaban dan haka yanda aka shirya abin shine za a sauko da ma'ida tebur na cin wannan abu da su da shi wadatacce kawai a cika kowa ya ci ka ɗiba ka sha ka ci ka ƙoshi kawai amma duk abin da ka ci ka bar sauran abin kawai abu ne daga Allah ba wai ana karancin sa bane amma dai ka bar shi a gurin in ka ci ka bar shi a gurin yanzu masu zuwa manyan hotunoli a waje ba haka bane za a ga an cika za mu bi cinya ɗaya aka ci zuwa bar sauran na azumin mataranci ko to aka ce in sun ci kawai kar su kar su ajiye kar wani ya dauka je gida kar wani ya ce zai je da shi ya ajiye sai an jima kar wani a'a tunda kowane lokacin cin abincin yi za a kawo na haka a bayan nan babu wani matsala na'am wa ma zalamuna amma ba mu zalunce su ba da dauke musu darban nan walakin sai dai kano sun kasance yazlimuna suna zaluntar anfusahum kansu ne na'am وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا هبة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم كَخِيئَاتِكُمْ سنزيد المحسنين to dai kun san yadda matsalar darba da soyayyar tsuntsu ta kare shine sukarin a ha'intan kan sai mutum ya lulluɓa wani ya ɓoye tafi da shi gida wanda ya ci an jima ƙarshe ma suka ce ya musa lan nasira ala da amin wahidi musa ta yi kullum zuma da nama haba wato za mu iya juran cin abinci guda ɗaya wato ɗan adam duk abin da aka masa ba za a iya masa ba ya ba kullum zuma da nama kawai abinci zuma da nama zuma da nama mun gaji da Allah ka ka roƙi ubangiji ya fito mana da abubuwa mu shiga noma ga a samu fadamu ruwa ya sauko yawa mu samu su albasa su dankali su gwaza su menene a samu kayan marmari iri iri a ci to shi kenan Allah ce to shi kenan ku sauka ku tafi ku je ku yi ta nema ku je birni ku yi ta nema to ba shi ne Allah ce ba su zalunce mu ba lokacin da suka roki cewa a canza musu su suka zalunci kansu wa in kila lahu muskunun kunun hadhihi alqaryata lokacin da aka ce muku ku zauna a wannan alqarya wa kulu minha haythu shi'tum ku ci duk abin da kuke so ga da bishiyoyi masu itatuwa masu daɗi masu itatuwan kuma abincin su masu ban sha'awa masu daɗi abin marmari haka ce duk inda kuka je ba gonan wani gonan wani Allah ne tsirar kawai ga sunan suna ƴaƴa yana zuba kawai sai ku yi ku ta ɗiba ku ci abin ku don haka amma sharafin shiga wannan alƙaryan wa qulu hiqqatun in za ku shiga alƙaryan ku shiga kuna sunkuye kun yi su kamar ruku'i kuna cewa Allah ka karyar mana da zunubinmu Allah ka karyar mana da zunubinmu Allah ka karyar mana da kamar ku ita cewa kamar yanzu ne a ce ku ita cewa a astaghfirullah astaghfirullah to shine su aka ce ita cewa khibbatun khibbatun khibbatun khibbatun haka za su ta faɗa har su shiga cikin gari nagafir lakum khati'atukum idan kun yi haka zamu gafarta muku dukkan zunubanku wa sanazidul muhsinina kuma ma zamu ƙara ma wanda suka da kyautata aikin su ƙarin falala da daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala na'am فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون wannan ma kaman faɗin sakamako irin tsari na bada labarin faɗin sakamako kafin faɗin dalili to mun faɗi sakamakon da ya same su shine sun yi ɗemuwa sun kwana arba'in sun yi shekara arba'in suna yawo a jeji sun kasa gane gari to me jawo haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ai izkila lan muskunu hadhihi alqaryata lokacin da aka ce su shiga wannan alqaryan ne suka ki fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan wayanda suka zalunci kansu a cikin su suka canza wani zance gairan ladhi qila lahum ba wanda aka ce musu ba fa anzalna alaihim fa arsalna alaihim rijzan muka aiko musu da matsanancin azaba minas sama'i daga sama bima kanu yazlimuna saboda zalunci da zasu yi na ɗaya dai farko lokacin da aka sai a suje su kori amalikawa wasu manya-manyan ƙabilu ne kafirai masu da ƙarfi aka ce musu sun ce yanzu mu ya musa an raba mu da misira ba mu da gari mun zo nan muna fagauniya a jeji ina ne garinmu allah ya ce to ga garin amalikawa kamar wato wajen wajen inda ake cewa turkawa kamar turkawa turkawa ne aka ce su an yi musu izini manya manyan mutane ne kafirai amma Allah ya musu izini su yaƙi waɗannan mutane su shiga su kore su zauna su zauna a garin tun daga nan ne fa Isra'il bani Isra'il suka rinka ɗemo har yau ba su da biyu ba su da cikakken ƙasa in sun je nan a ce ƴan gudun hijira in sun je nan a ce su ƴan gudun hijira da aka ce su shiga garin Allah ya musa ya ce musu to a yi shiri a je a yi yaƙi Allah ya ce a je a yaƙi amalikawa sai na wasu daga cikin irin yan danga yan kasanbiyar da kake kai kana kokarin shiryar da mutane to amma sai ka samu wayanda suke fasikai munafukai ma ko menene dai ga sunan dai wasu ma ba munafukai bane amma dai masu tsaurin kai ne masu wani ra'ayi mummunan ra'ayi su suna ganin ra'ayinka ba daidai bane to shi ne sai suka suka haɗinci annabi Musa suka ce suka tada wasu daga cikin delegates a ɓoye cewa shi Musa ya je waje mu yaƙi abin nan an ce ne ne mu ba mu san mutanen da zamu ku je ku daga amanar garin ku ga yadda to abin da suka yi ke sai suka tada wasu a ɓoye annabi Musa kuma dama ba a son su san su an san in sun ce za in sun gan su ganin su kafin su fara yaƙan su jikin su gaban su zai faɗi za su karɓi kwarjinin zai tayar musu da hankali eh amma su din kamar yin ganga ba rufi ne kawai duk girman su in ka doke su za ka yi nasara a kansu amma in ka gan su haka za ka ji tsoro to irin waɗannan masu ra'ayin banzan na ƙasa suka ce a kwarbi da mai musa da Allah yanzu shi ne da je ku je ku duba da yaya suke shi ne suka tura yan gangare da suka je suka gano garin suka gano suka dawo suka ce kun gan su kuwa Musa kawai so ce mu kace a kace mu gaba ɗaya mu manya manya ne karfafa dogaye ga su da duniya kaza kaza kaza to shine shi suka zo suka ce wa annabi Musa mu ba za mu ba za mu yake su ba za mu je ba izhab anta wa rabbuka faqatil in dai ka ce lallai sai an yi yakin nan to kai da ubangijin ku je ku yace su ai ku ne ka ce masan ubangijin ka zai bada bawan nasara to ku je ku yace su inna hahuna a mu anan za mu zauna ran da aka bude gari sai ka sanar da mu amma ku ku shine Allah ya ce inna ha muharramatun alaihim arba'ina sanatin yakiruna fil ardi an haramta musu garin shekara arba'in su ta ɗemuwa a bayan ƙasa shi ne Allah ya musu baki to shi ke nan sai suka ce mun tuba mun tuba za mu je za mu je za mu je to shi ke za su je za su je din aka ce oho shi ne in sun kama hanya kamar ga garin kamar a ce misali tsakanin nan da cikin gari sun kusan shiga garin kawai sai su sake zagayawa sai su sake biyowa sai su yi hanyar ninji suna fitowa ta hanyar ta hanyar garazo sai su kama hanyar ninji suna son shiga motsi ne ba sai su kama hanyar ninji sai kuma su sake zaga sai sun je kan bara wataƙila ma sai sun je har mai duguri sannan su sake dawowa suna zuwa kuma sun sake ɓata sai su sake kama hanyar haka su kai shekara arba'in ya su ga su da safe za su tashi kaman ina ana cewa magariba tana yi kaman da safe za su shiga kuma da safe kuma sai su ga sun bullaka wani wuri kawai aka fi garin ɗaya to a lokacin ne suka samu shan zafin ƙuna yunwa rashin ruwa rashin abinci da zafin ranar da babu ɗin kuma wai a haka Allah yake tausaya musu a lokacin da aka kawo irin su mannu aka kawo su salwan aka kawo isna ta ashar ainan duk aka kawo musu aka kawo zallan na alaimin gamama duk a wannan tsakanin ne fa to kuma kaji bayan sun gama taimuwan a lokacin ma annabi Musa ya rasu domin da baki ya cikin tijikin aka ce annabi Musa ya rasu ma sai daga baya su Yahuda su waye suka karbi jagoranci to a lokacin ne kuma aka ce to yanzu kan an yaye taimuwa ga sharaɗi yanzu kun an yi an sauwaƙe muku amma sharaɗin za ku shiga garin ku ce kitbatun kitbatun kitbatun zunubin mu na baya a yafe mana a yafe mana a yafe mana haka za su ta faɗa da suka zo da ce sai suka ce suna kitbatun fi sha'aratin kitbatun fi sha'aratin haka suka rinka ba kawai dai mu dai a samu alkama da abinci ta a samu alkama da abinci haka suka yi suna shiga to shine sai Allah ya aika musu kuma da azaba na bala'i ya sake halakar da mafi yawa daga cikinsu sakamakon wannan zaben Allah da suka yi نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم ميتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تعتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون to wannan duka ana mana ishara ne fa kan cewa taurin kaiwa umarnin Allah ka riƙa ganin kai ga naka ra'ayi ya ci abin da Allah ya faɗa to wannan zai ja maka bala'i duk ba abin da ya ja musu wannan ga su ne fa ai kun ga su ba yanzu ba ana maganan wannan magana fa kar ku ɗauka ana yi da kafirai ne mu ne a yanzu zamaninmu kafirai ne ko Pointin da ya kamata mutane su gane kenan ku ranganta kanku da wannan matsala ɗin ko yanayinmu da muke ciki a yanzu zamaninmu da wannan irin wannan matsalar kar ka ɗauka wannan magana da ake ana magana ne da kafirai wanda suka ki bautar Allah suka yarda ba su yarda akwai Allah ba kamar yadda muke nan mu sunan mu mene al'umman manzon Allah mun ce mun yi imani da Allah muna sallah muna azumi ko amma wasu abubuwan sai kai kaciyar mata a wannan ma ya saba da hankali duk irin sa ne irin sa ne tsari lullubi rashin ci gaba kullum mace tana lullube kaza ka duk irin abubuwan da Allah ya haramta mutane su rinka daukan abun kaman bai ba wayewa bane ko bai dace ba su rinka ganin su suna da nasu fahimta daban to shine ake faɗa fa anan lokacin da ake bamu labarin nan su ne musulmin duniya su ne asalin mutanen Allah ai mun sani ba ba ya kan Fir'auna aka yi ba aka halakar da shi suna tare da annabin su ba ya wata daga cikin sahabban annabin su ne ko su ne aka ce mutane kirki din to akwai kuma najiya wanda kuma suka zo daga baya su ma suka yi ta nasu kidantaka akwai munafiqai wanda suna nan tun zamanin annabin na nan amma ba sun yi imani da annabin cikakken imani ba to irin wannan gurbatar ne yayi ta jin shi ne ake ta gaya mana irin gurbatar kar mu ma fa mu zama irin su idan mun zama irin su Allah zai zarar mana da fitina kuma shine muke fama da fitina kuma ba wannan ba ma maganar malai ne maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna subula man qablikum shibran bi shibran wa zira'an bi zira'i haka manzon Allah faɗa ku din nan sai kun bi irin tafarkunan da wanda suka gabace suka bi taƙin hannu da taƙin hannu zira'i da zira'i yadda suka yi sai an zo ana ganin kuna yin abu irin na wa'yancan to kuma shi ne yanzu yake samu don haka lokacin su ne mutanen kirki su ne masu addini su ne muminai ba a ma zo da annabi musa an isa ba ma balle ana maganar zamanin annabi musa ne balle a yi maganar zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka a lokacin addinin su shine addinin allah amma ga yadda suka rinka yi to lokacin da aka ce an saukar musu da rijizu malamai suka ce kamar abu sa'ud ya ce ai da suka shiga garin tun da ga irin an raya sun yi ta aihuwa sun cika jeji sannan suka fantsamo kuma aka ba su dama suka shiga garin ba tare da sun yakin ba ga abin da aka ce su faɗa ba su faɗan ba to da suka shiga kuma sai Allah ya narka musu alloba shine sakamakon da suka maimakon su ce kitbatin kitbatin suna ce kitbatin fi sha'aratin din to sai Allah subhanahu wata'ala sai ya sake musu alloba pandemic ko ko corona ne ko menene yawa to kaga mu ga nan dai kaji nan an ce a'a ebola ne dan bola ko kayan bola kaji nan an ce corona ne nan a ce menene gashi nan iri iri to shine su ma sai Allah sake musu alloba to aka ce waɗanda suka mutu a wannan yace a ruya annahu mata minhum fi sa'atin wahidatin arba'atu wa ishruna alfa a awa daya ana samun mutum dubu ishirin da hudu da suka mutu gawa na alloban a awa daya sai an kwaso gawa mutum dubu ishirin da hudu ba sai irin yanzu bane da lokacin duniya tana cike da miliyoyin mutane ko to amma yanzu da shi sai su corona da america ɗebo mutum dubu ɗari da ko to irin wannan ne wasu alhum har yanzu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambayi Yahudawa wai ba su aya da ita su ba duk kullakullan da suke musulunci a Madina su tambayi baya mana sun yi nasara ne a irin kullakullan su sabawa Allah da suke yi sun yi nasara ne tambaye su an alƙaryar lati kanat hadirat al-bahr game da alƙaryar nan wanda take bakin teku an ce sunanta aila ne bakin ruwa ga ta ga kogi suna jin daɗi suna su suna tara kifi mai yawa suna sayarwa suna arziki ka san babu waɗanda suke samun arziki a banza a duniya kamar wanda suka dogara a jikinsu samun kifi su ha kawai za su shiga da kwale-kwale ko jirgi kawai a ta sa koma ko a sa wasu abubuwa ko a tattaro kifi a zo a gasa a sayar a samu kuɗi banza-banza ba no ba lallai ne sun yi noma ba wani aikin wahala wannan da shi ne aiki kuma ba wai suke ciyar da kifin ba ba kamar yanzu ba ne kifin Allah ne yake ciyar da kayansa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce musu ya zaɓa musu juma'a kullum ranar juma'a su kama ibada su shagaltu da ibada su daina shagaltuwa da abin da ya shafi su da sauran su ma bani isra'ila ne wata ƙungiya ne ƙabila daga bani isra'ila to shikenan sai suka ce su ba sa so juma'a bata dace ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza su asabar suke so sai ta zaga har yau yahudu suna girmama ranar asaba shi ne kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce mu gode wa Allah an ba wa yahuda juma'a suka ki aka aka batar da hankalin suka koma asaba aka ba wa nasara juma'a suka ki aka batar da hankalin su suka koma lahadi mu Allah ya sa mu kai muwafaka da juma'a yanzu muna ibadan mu ranar juma'a to da suka yi wannan tawaye sai Allah ya ce to shikenan an bar muku asabar to amma inda kun bi zaɓin Allah magana ya ƙare to amma tun da zaɓin ku ne yanzu ba zaɓin Allah ba ne kun ce ranar asabar za a tsarkake to kar a yadda a yi su ranar asabar din gaba ɗaya tun daga hudowar ranar asabar har faɗuwar ranar har asuba ba maganan su ko kifi ɓaya ɗaya in ka kama ka saje Allah a girma ta kawai kar ma a nemi komai a cikin ta sai ibada shine Allah ke istatihim hitanuhum yawma sabtihim shura'a a ranar asabar sai kifi na zuwa mu shi kuma Allah sai wahayi wa kifi ranar asabar kana da freedom kuma da haka ranar asabar sai kifaye su fito su ci tsalle suna wani walawa suna wani gudu sun kaman gaji ka sa manjagara ka tattara kifi a kan ruwa haka suke yi shine isa cin hitanu ya musabbi shura ranar asabar sai kifi suna tsaruwa wa yau malafi tuna ran da ran da ba asabar ba la ta ce sai sai ta yi ka samu ka jefa da yar ka jawo ka jawo wannan ka samu wannan haka za ta dan kalata amma ranar asabar kuma suna wahala to me suka yi to a da aka musu haka sai suka ce yanzu in muka sura asabar mun saba wa Allah yanzu in baka bashin filmin zani in baka bashin kuɗi dubu ishirin in ce ƙarshen wata ka bar ishirin da biyar ko da biyu a yana cin riba ko amma abin da ya fi kyau in dai kana son filmin zani ga shi dubu dubu ishirin ne shi kenan yanzu ka tafi da to kawo filmin zani to to yanzu za ka je ka sayar mawaye sai ai dan sai neman mai saya to kawo mana an baka dubu sha biyar in ka kawo aka baka dubu sha biyar kuma sai karshen wata sai a ce to ina dubu ishirin din da nake bin ka na mana misali ne da asalin halin mu irin ne to iblisam abin da suka yi kenan sai suka ce to yanzu sai munafukan malaman su ba san ko ina ana samun miyagun malamai su ne suke batar da jahilai kamar yanzu misali in ka saki matanka uku ai ba matsala ai lafazi ɗaya ne ɗaya ka ce sake ta ko ka ka faɗa to miliyan ɗaya ne ka faɗa a har ce sai ka faɗa saboda haka har yanzu matanka ne sai ka yi zina da ita kuma da sunan aure wani mugun malami ya halakar da kai ya mai da kai to shi ne sai malaman suka ce musu yanzu abin da za a yi amma miyagu ne ranan asabar yanzu tun da kifi bakin ruwan nan yana sama haka gangare nan haka tudu ruwan sama ne nan gangare kwari ne to ku yi ɗan loko loko loko loko loko ma sai suka rinka yin loko loko loko a gefen gefen bakin bakin kogi ɗin don haka lokon da kifin ya zo na ta tsalle zuwa yana yawo da zuwu sai gangaro cikin da sai sai ya fita abu da sai zai koma sai ruwa ya dawo da shi eh zai koma shi kenan da haka sai loko su cika in asabar ta wuce sai kowane kifi ya gude ya koma ya ɓuya na cikin loko ba su da damar koma sai su zauna sai su zo kawai da samu sai su kwashe ai mun kiyaye da ba to haka suka yi to kaga su haka suka yi sai asan ai su halal suke ce ai su mu saba ma Allah mu ba mu da sabon laifi mu muka kai su kuma a ranar ne ai ba a ranar mu samu ran laifi in ka ce a ce ta wurin ra'ayi ne wurin ke ne to shi kenan da suna yin haka sai Allah sai ra'ayi ya rabu gida uku yawa kamar yadda mutane da hakika to ne ne da hakika ai maka mana ha ko me da daga dan zina ko wadan ka zaki sabai Allah ne kana irin wannan tawili to sai aka rabu sai aka rabu uku na'am na'am kadalika aka nan nabluhum muka nan ajarraban su bima kanu yaftuquna da fasikancin da suke suna fasikanci suna ganin su ba su saba wa Allah ba dan haka suna yi kaman halal ne abin da suka yi daidai ne shekara nawa kai kana sallah sai ka kaje musulmi ne yanzu kan ka huta zaka shiga aljanna ko baka yi sallah ba ai ka dade kana yi Allah ya sauka na'am وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مولكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون mutanen sai suka kashe uku wannan suka ce la ran ku rinka tare kifi a rani ran asabar ku ran lahadi ku fashe kai ku dan wuta ne kun halal wallahi kun halal wayannan suka ce su za su ba abin da hana ya hana kashi nawa kenan biyu wannan su ce mu ba ko ba ruwan mu wallahi to an samu kashi nawa uku ga masu ga masu kyama ga masu yan ba ruwanmu to sai masu kyama suka tashi suna ta wa'azi ku daina haramun ne za ku jawo mana halaka Allah ya hana su ranar asabar ka yi loko kifi ya shiga ka zo ka kama ka yi wa Allah wani wayo cewa wai kai baka yi su ba wallahi za ka gamu da bala'i wannan su ne masu wa'azi wanda ake fama da su duk wanda za su tashi ce mutane kaza haramun ne kar ku yi ku daina kaza kaza to ba a son su yan ra'ayin riƙau ne yan menene yan duk lakabi duk za a ba su ko to shi kenan su kuma suka ci gaba da wa'azinsu sai kuma yan mu dai ba ruwanmu ko masu yi kan aira masu ne suke yi ko masu mu yan ba ruwanmu suka fara shan malamai kuma Allah malamai lima ta izo na kawun Allah mu lukum aw mu'azzibahum azaban shadida sai kaga su malam wani su sun cika tsaurin ra'ayi da ra'ayin riƙau kaza mutane ne kun san sun halaka suna saban Allah kuma ko ku mutu wa'azi ko kar ku mutu wa'azi Allah zai halaka da su dan me yasa za ku bata lokacin ku kuna ta tafiya kuna kan musu wa'azi wannan a yanzu nan a cikin al'ummar mu akwai akwai wanda ba su son ayi wa'azi wa mutane a ce su daina abu kai ne wa'azin nan kai su ba laifin suke ba amma su suna ganin ka kyale masu yi su hutu shakata tana bata lokacin har hawayen da suke bi ko akwai kuma su kansu masu laifin to shine iqalat ummatin yayin da wata al'umma minhum daga yahudawa suka ce lima ta'izuna qauman don me kuke wa'azi wa mutane ne Allahu muhlikuhum wanda kun san Allah halakar da su zai yi aw mu'azzibahum azaban shadidan ko bai halakar da su ba dai Allah zai sa bala'i ya zo ya same su bala'in ko mai tsanani me yasa kuke hal me yasa kuka kyale ko ba za su kyale su ba kawai sai abinda Allah ya ga dama ya yi musu qalu sai suka ce ma'aziratun ila rabbikum don mu yanke musu mu yanke hanzari zuwa ga ubangiji su masu a ra'ayinsu a bar masu holewar su hole masu laifi su ta laifin su ba ruwanka to sai malaman suka amsa ma wa'annan suka ce dan mu yanke hanzari wajen ubangiji innama na izuhum lina azra inda Allah muna musu wa'azi ne dan mu samu uzuri a wurin Allah bi qiyamina bi wajibin nushi wa tazkir saboda tsayawan mu da abinda Allah wajen ta mana na nasiha da wa'azantarwa ba lallai ne wato abinda ake gaya muku ko masu wa'azi kai ta wa'azi ba lallai ne wai kai sai an bi abinda kake faɗa ba ko sai an yi yanda kake son nan ba kai dai ka yi abinda Allah ya ce ka yi ko su karɓa ko su yi dariya ko in ji malin malin abin nan ɗalibin gurbi ko dai ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku ta zam kuka gaba da nadaman naikin gaskiya ko ba haka bane eh mu ne zamu yi muku wa'azi ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku ta zam kuka gaba da nadaman naikin gaskiya to daga nan aka koya ma'aziratan dan mu yanke hanzari Allah ya tabbatar mun yi wa'azi saboda mutane da yawa ba su fahimci abin da ake cewa إذا ظهرت الفتنة وسكت العالم فعليه لعنة الله إذا الفتنة تبين ما لم يكن أبو بعدين يبني بيشرو لعنة الله تثبت أدري lokacin yau irin shekara biyu kenan wannan matsala ta taso na da hakin su auya da su ne ne muna magana wasu har haushin mu suke suna ganin mu abu to yanzu da abin ta zama pandemic kuma ta fantsara sai kowa ya fara har wani ma ba ya son a ce da ya yi dan goyon baya yana dan haka yana nunnokewa to haka mutane to duka Allah subhanahu wataala na gaya mana ga yanayin yanda al'umma yanda mutane suke suka ce idan mu yanke musu hanzari wala Allah mu yattaquna ko mai yiwa su tsoron Allah tunda an yi annabi daga mutum daya daga gurin Allah da inji manzon Allah mutum daya da ra'ayin sa ra'ayin kawai ba ma mutane ba sa jin sa ba ruwanka ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فذكر ان فات الذكرى فيذكر من يتذكر ko mutum daya manzo Allah yace wallahi akwai wani annabi da yazo da mutum daya kan wani yazo da mutum biyu wani da uku wani da biyar wani da shida haka annabi ya faɗa har yazo kan mutum annabi Musa ko saboda haka duniya haka take kai dai kai kokari ka tabbatar cewa gaskiya take gaya wa mutane la'allahum yattaquna wasu ila su nisanci saban Allah nan فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأكدنا وأكدنا الذين ظلموا بأذاب بئيس بما كانوا يفسقون نعم aka ce falamma na su ma zikiru bihi yayin da ma suka shantake har malama wa'azi har ya zama jiki ana ta yi suka shantake ma suka mance ma wa'azin da ake suka mance ma abin laifi ne har ya zama ruwan dare kawai yanzu ba akwai nafuka da yawa wanda ma ba a ganin su matsayin laifi ba ne an riga an an sake an shantake to Allah ya ce an jailan ladina yanhauna an su'i da bala'i ya zo sai muka tsane waɗanda suke wa'azi suke hana aikata mummunan aiki wa kallon lalzina zalamu bi azabin ba'isi waɗanda suka zalunci kansu kuma muka kama su da azaba wanda yake mai tsanani bima kano ya saboda fasikancin da suke ya ga Allah bai sai ya kafuru ba kafirci bane a lokacin fasikanci ne suna addini suna addini suna musulmi amma suna kan addinin Annabi Musa amma suna saban Allah suna fasikanci yasa aka ce ba a ce mu mai saban Allah kafiri in dai ba ya kai da abin da aka ce ɗaya ne daga cikin sifofin ridda ba sai dai a ce masa fasiki to sai Allah ya halakar da su saboda fasikancin su nan ci gaba فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة كاسين wani irin azaba muka musu Allah ya ce hal wato halakarwar shi ne falamma atau an manuhu an lokacin da suka yi tsaurin kai suka yi girman kai da barin abin da aka hana su aikata wannan kulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan ku zama birori khasi'ina kuna kaskasattu wato ku ku wulakanta a mai da mutum biri yana ji yana gani yana magana da dan uwansa amma ba daman ya dawo a matsayinsa na mutum a ma'ana annan uzzibu wa azabtar da su awwalan da farko bi azabin shadidin aka saukar musu da azaba mai tsanani suka shawuya falan ma yartadi falan ma lam yartadi yayin da basu wannan tsananin azaban da ake musu bai tsawatar da su ba wata ma dau fi dubuyana suka ci gaba da ketare iyaka musiku qiradatan sai aka shahi wasu suka zama birai wa hanajira wasu suka zama aladu wal ma'ana ma'ana annahum uzibu awwalan bi azabi shadidin na'am wal hasil abin da faru an ashabal qarya mutanen alqarya ne in kasan Musa la su firqan sun kasu kungiya uku firqatun asad kungiya ɗaya ta saba fa halla bi al azab sai azaba ya saukan mata wafirqatun wata jama'a na har ta hana wa'azat sai wa'azi fanajjaha Allah min al'azab sai Allah ya tsayar da ita daga azaba wafirqatun wata kuma kungiya ita zalat ta nisanta falam sanha bata yi hanin ba walam taqarib al-ma'asiya bata yi aikin sakon ba wa qad saqata an hal qur'an qur'an ya shiru akanta shine ma yake cewa ya akai Allah ya an hana masu an halakar da masu hana mummunan aiki an halakar da masu da su sabo to ina wanda suka ce lima ta yanzu na kawo Allahu muliku aw mu'aziruhum azaban shadida wasu malai suka ce arriba bil kufri kufrun war rida bil fisqi fisqun yaddanka da kafirci kafirci ne yaddanka da fasikanci fasikanci ne idan mutum yana jina kana ganin cewa kai ba matsala to kai ma kawai ka yi yi kai ma kayi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kara duhun jama'a ushira ma'ahu sai a tashe shi tare da su to ga abin da dai malamai suka ce sakata alhal qur'an qur'an ya yi ibnu abbas yace ma adari ma ku ila bin firqati sakita ban san me aka yi da wanda suka yi shiru ba ana jau sun tsira ne am huliku ko sun halaka ala ikramatu ikramatu yace fa shi bai sani ba zai yi sa sun halaka ko sun tsira ba ikramatu yace falam azal bihi ban guce ba ina matsa ma ibnu abbas hatta arab hatta arraftuhu hanna sanar da shi annahum qad najaw nace ai sun tsira li annahu karihu ma fa'alahu ulaika dan sun kyamaci abinda wa'ancan mutanen suka aikata haka sani hullatan sai ya bani riga saboda na faɗi wannan to amma sauran malamai da yawa sun tafi sabanin haka ya ki ba ya ki ba ki amsa amma ya matsa masa sai ce masa to ni dai ina ganin sun jira ce to da sun jira ma wannan to me ina tun da dai sun su amince abun ai sun jira ne sai ce to shi kenan ba ki riga ce ki ga wannan an gane to amma malamai wanda suka yi nan dai abin abbasin bai ce masa ya ce ya yarda ko menene ko amma malamai da suka amfani da nassin hadisi suka ce sun halaka ni ma kuma ina tare da su ko malamai sun da yawa ma suna tare da su saboda nassin hadisi nassin hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ya gazu jaysun al-Ka'aba akwai wasu mayaka da za su zo su kawo wa Ka'aba hari fa yamsahullahu an awwali mu'akhirin Allah sai ya shafe tun daga na farkon ta hannun aikinsu ba wanda zai bari sai aisha ce yaya ubangiji zai haka bayan wa fihim aswaquhum a cikin su akwai wanda yan suke yan kasuwa wa fihim man lam yakun minhum a cikin su akwai wanda ma su ba cikin su suke ba kamar yanda dai yanzu wajen wa'azi wa'azi da ake faɗa wa'azi da na kirki da na ba kirki ba duka yawa yan kasuwa eh masu sai da katin masu sai da magani islamic medicine masu sai da littattafai masu ne ba su kan tattara kaya za a yi wa'azi wuri kaza ba in na ɗariƙa ne za su je in na izala ne in na ne duk za su tafi ko ba haka ba to ai za ka samu wani ya je shi ba ruwansa da abin da ake faɗa a wuri shi ya je sai da kaya ne to haka ne a zamanin jahiliyyar da haka ake yi ko da mutane na kirki ne ko na banza ne yan kasuwa sukan bi su idan suka bi su su je da kayayyakin su su yi kalle su sayar da kayan su dawo abin su wasu kuma idan sun ga mayaka saboda karfin mayaka sai su bi su saboda kar a cuce su a hanya har su isa garin da suke son su je su mayaka su ci gaba da tafiya su kuma su fadare su inda suka suka yi suka dosa to gashi an ce waɗannan mayaka ne da za su je yakan Ka'aba amma kuma an halakar da farko da zakari sai a ji sai ai akwai irin waɗannan wasu 'yan kasuwa ne su kasuwanci ne da kai su ba yaƙi za su je ba wasu kuma ba sa cikin su kawai sun ga hanya ne za su zai rage musu hanya kafin a isa garin su samu su kauce su bi inda sai niyyar zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk da haka Allah zai halakar da su gaba daya sai Allah ya kaje su a ranar kiyama bisa niyyar to wannan hadisin shi ke fassara wannan na ukun nan yanda aka yi da su tunda dai mu dama bukata muna bukata ne da gurin fassarar manzon Allah sallallahu alaihi ko ba haka ba to wannan hadisi shi ya fassara yanda aka yi da su tun in ka biye wa mutanen banza bala'in da yazo zai same ka zai same su har yanzu kuma akwai aya kun san dai aya ta kan aya ji take ko ba haka ba menene la tansanu ila allazina zalamu wa tamassakumun nar akwai wata ayan ina ina kokarin tuno ta ne yanzu ta zo ta kwanta la duru kuma lalla za ta dai ba ita ba mhm ba ita ba yawa wata ku fitnatan yawa ita nake nema wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kasa kaga aya da wannan don haka a kisan bani isra'ila ba ga mana yadda aka yi da uku ba amma mu a musulunci mun sani Allah ya gaya mana ga wa'annan ayoyi har kusan guda uku da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar mutum ya ce wai shi dan ba ruwan mu to da ruwanka da ruwanka Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu na'am وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإن سأذن ربك كجير كتنا يا رسول الله لو كتن أبجد كي سنروا wace sanarwa ne la yaba sanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab wannan tsaurin kai da yahuda suke da wannan tsaurin kai da suka yi mun inji ubangiji to wallahi har ran inna lillahi wa inna ilaihi har ranar tashi ila yau mai kiyamata aka ce shi yasa ba har yanzu ba suke ta fama bar gani yanzu yadda suka yi karfin nan suna gina kurkuku suna zuba kansu ne a suna katanga suna tattara ko ina to yanzu an kawo hari ta ina za su gudu to Allah ya yi alƙawari la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyama ya Allah ya rinka tayar musu har ranar kiyama man yasumuhum su'al azab wanda zai rinka kankana musu mummunan azaba shine Allah ya ce ina ne Allah ya yi wannan alƙawarin وأهدنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتأذن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا har yanzu ba yi ta ba a tsara bukum an yarhamukum amma wa in uttum udna saboda haka wannan alkawari ne na ubangiji wanda ya yi wa yahudu kuma karfin karmu sha'afa cewa la tarkulunna wala yarkulunna almasjida kama dakhalu awwala marrah masallaci nawa ne na Allah ne malai sun ce me yasa Allah yake kuma za a turo su shiga masallaci kamar yadda suka shiga da farko ai Allah ne ya kamata ya kishin masallaci ko amma aka ce za su shiga masallacin su rusa su rugurguza saboda ake so ɓata muku rai tunda ku Allah ba ku masa ba ku jiro ma Allah ba to masallacin da kuke jin masallacin ne ma kafiri ya shiga ya ci tsari ya kashe kai ta aka ta a cikin ya zina da matanka a masallaci ina ce zan ne zai baki sai Allah bukatun sa ta biya saboda haka masu addini ne aga musu in sun yi wa Allah taurin kai Allah zai musu wulakanci Allah ya tsare na'am shine wato ya Muhammadu ka tuna ya Annabi sallallahu alaihi wasallam hina alama rabbuka lokacin da ubangiji ka ya sanar la yusallatanna ala yahudi illa sa'ati Allah zai zai sallada wa yahudu har ranar tashin alƙiyama man yuziqum su azab wanda zai tsantsana musu mummunan azaba bisa bi isyanihi saboda sakon su wa mukhalatin amrul mukhalatin qayyim amrullah saboda sabawan su ga umarnin Allah subhanahu wataala waqtiyanihim ala al-maharim saboda dodorido da suke yi wa haram kuma da shi halal shine ihtiyalim ala al-maharim wa qad sallata Allah alaihim buhutun nasara Allah ya turo musu buhutun nasara faqatalahum ya kakkashe yahudawa wa sabahum ya kama su ya mai da su bayi wasallada alaihimun nasara Allah ya sake sallada musu nasara fa azaluhum suka tumbuke su daga wajen garuruwa su daga wajen ibadar su wa zarabuhu alaihimul jizya suka buga musu jizya suka rinka biya yazo ya samu baitul maqdis ya rusa bautar nasara ya rusa baitul maqdis yayi daidai da shi yace la tatruku hajaran ala hajar duk wani soja kar ya bar wani dutse akan dutse wallahi in soja aka zo aka samu kusa da kai akwai wani dutse wanda ya haɗa da kan wani dutse baka ture ba to kai ma kisa za a muka haka butu nasara ya mai wai ma saboda kar a gama alaman ma nan masallaci kudus ne haka yayi wai in ka bari ma kaya da ginin zai fara tashi daga wurin ke haka ya musu yace za ka ko hajaran ala hajar ya rusa wurin tas ga inda aka yi wa ɗaciya har uzairu ya zo ya ga yadda aka mata ko yace Allah ya yi hadiya Allah ba da mauta wannan barna da aka yi ina ai yana ganin sai Allah zai tada wannan gari ko ba amma da Allah da aka ali duka cikin bani Isra'ila ne wanda Allah ya ta alƙawarin zai ta turo masu kashe su sannan ya turo nasara suka yi crusade suka kashe su suka yi yanka su sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buga musu jiya ya kore su daga Madina a kore su daga Jaziratul Arab a da Sayyidina Umar ya je ya ci Kudus din ma a kwace Kudus din ta dawo hannun musulmi sannan suka falsama suka gudu suka tafi suka yi Germany suka shiga kasashen Turai suka je suka zauna Allah ya turo Hitler ya sa su a gaba ya kashe biliyoyi daga nan da kuma suka gudo suka dawo yanzu sun dawo Palestine sun zo suna ta cutar mutane kun ga irin rashin tausayin su ko jinjiri sai su tura suka tafi la su ne gini suna ganin jinjiri na kuka a yi labelin in kasa da ke a wuce sosai ba su damu ba sai ba mutane bane bai dame su ba mugun iri ne to za su ga sakamakon wannan mugun irin da zai zo na inna rabbaka ka sani ubangijinka lasari'ul hisabi karka bi ulikani wallahi mai gaggawan azaba ne karka ga wani ana ce ubangiji na da hakuri ubangiji na da jaliya ubangiji na da juriyan tala mutum shiga ba to wallahi ran da ubangiji ya tashi hukunci yakan yi hukunci mai muni kuma cikin gaggawa wa innahu har yanzu shi kuma ubangijin nan lagafurur rahimu mai yawan gafara ne mai jin kai duk laifinka nan faɗaitarwa ne gare cewa su dawo kan hanya duk laifinka in ka tuba kai ne ni gafaran Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min shaytan Allah ka shirye mu Allah ka kiyaye mu tadewa Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين